الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha takwas ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka na kumo akwa local government a jihar gombe nigeria idan ba a manta ba jiya muna cikin suratu yusuf darasi na farko yau za mu ɗora darasi na biyu a cikin wannan sura mai albarka na suratu yusuf jiya mun tsaya akan aya ta biyar daidai qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida yanda annabi aqub alaihi salam yake cewa wa annabi yusuf ya kai dan dana kada ka ainihin wato kissanta wannan mafarki naka ga 'yan uwanka sai su yi maka kaidi lalle shaidani ga mutum maƙiyi ne mai bayyananniyar ƙiyayya ya hana shi ya ba da labarin mafarkin da ya yi ga 'yan uwansa don kada su yi masa kaidi to sai ya ci gaba da cewa kuma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم sai ya ci gaba da yi masa bayani ta ni'imar ubangiji tabaraka wa ta'ala da yi masa wa kadhalika yajtabika rabbuka kamar haka ne ubangijinka yake zabanka kalmar yajtabika tana nufin yastafika al-ijtiba'u al-istifa kamar yadda ake cewa al-mujtaba al-mustafa zababbe yaqub yake gaya wa ɗansa yusuf أي كما رفع منزلتك بهذه الرؤيا فكذلك يصطفيك ربك كما يدى الله يدقى متسينك دوانا مفركي تو كما كما الله تبارك وتعالى زي زابيك ويعلمك من تأويل الأحاديث كما يسند كي فسر المفركي وانا تأويل الأحاديث yana nufin wato ta'abirin ru'ya ubangiji ya zaɓe ka ya kai yusuf ya girmama ka sannan kuma zai sanar da kai fassarar mafarki wa yutimmu ni'matahu alaik abu na gaba kuma Allah zai cika ni'imarsa a gare ka mecece ni'imar ita ce ni'ima ta annabta Allah madaukin sarki zai baka annabta ka zama annabi kenan wa ala ali yaqub da kuma ma ƴaƴan yaquba gaba daya saboda duk ƴaƴan annabi yaquba gaba ɗayan su annabawa ne haka malamai suka ce Allah musu rahama kaga shi annabi Yusuf masha Allah ya dace shi dan annabi ne kakansa ma annabi ne bayan haka kuma yan uwansa ma duka annabawa ne kamar yadda muka yi bayani jiya kama a tamma ala abawai min qablu kamar yadda Allah ya cika wannan ni'ima a bisa iyayenka kafin wannan lokaci iyayen naka su ne ibrahima wa ishaqa da ibrahima da ishaqa dukansu Allah ya sanya suka zamanto annabawa annabi ibrahim kamar uba ne tun da kaka ne ga annabi yusuf alaihi salam haka annabi ishaqa shi ma kamar uba ne tun da kaka ne gare shi inna rabbaka alimun hakim lalle ubangijinka shine masani kuma mai hikima wannan duk saƙo ne kuma da labari ne da albishir da shi annabi yaqub alaihi salam yake yi wa ɗansa yusuf alaihi salam lokacin da ya wannan mafarki yake gaya masa to kaga anan tun daga nan an fara ɗanɗanawa annabi yusuf alaihi salam cewa dai insha Allahu zai samu matsayi zai samu ɗaukaka zai samu sharafa zai samu daraja kuma zaɓaɓɓe ne kamar yadda Allah ya zaɓi kakanninsa suka zamanto annabawa su annabi Ibrahim da annabi Ishaq wasu malamai suka ce abinda ake nufi da waitun mu ni'matahu alaika wato Allah zai cika ni'imar ta yanda ya bawa annabi Ibrahima hulla kun ga annabi ibrahim khalilullah ne allah ya sa shi ya zama badadin ubangiji tabaraka wa ta'ala to shi ma ai kaga cika ni'ima ne a gare shi wasu kuma suka ce a kubutar da shi da aka yi daga wuta wa ala ishaqa in ja'uhu min adh-dhabhi shi kuma annabi ibrahim an kubutar da shi daga wuta lokacin da su namarud suka jefa shi shi kuma annabi ishaq an kubutar da shi daga yanka lokacin da a wato shi shi annabi ibrahim ya kwantar da ɗan nasa zai yanka shi can allah ke ba da labari falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi al muhsinin cewa allah ya nuna masa cewa gashi nan a mafarki yanka ɗansa يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا كيد أنا نينا غني الله ينونا من أبتشي تشيوا gani nan zan yanka ka to duba me ka gani in yanka kan ko na kyale ka sai shi dan yake ce da shi ya abati fa'al ma umar ya kai babana ka aikata abin da aka umarce ka da shi satajiduni insha Allah min as-sabirin da sannu insha Allah zaka same ni cikin masu yin haƙuri to a nan gurin wasu malamai suka ce wanda za a yanka din shine annabi ishaq to amma zance mafi inganci daga cikin maganganun malamai ba annabi ishaq ba ne annabi ismail shine kamar yadda ibn al-qayyim Allah ya kara masa rahama ya faɗa haka kuma malaminsa ibn taymiya ya tabbatar cewa lallai azzabih din nan ba annabi ismail bane annabi ishaq ne shine as-sahihu sabitu khilafuhu kenan tabbataccen zance shine sabanin abinda mutane suke faɗa ko abinda wasu malaman suke faɗa cewa annabi wato ishaq ne ibn qayyim yayi bayani dalla dalla dangane da ɗaliban ilimi a cikin littafinsa na zadul ma'ad ya ya kawo bayanin filla filla da da da haskaka hanya da ma asalin cewa suwaye ma suke cewa annabi ishaq ne azzabih din yace wa amma alqawlu bi annahu ishaq fa batilun bi akthar min 20 wajhan magana cewa wai dan nan da annabi ibrahim yazo zai yanka shi falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu ayya ibrahim yayin da kwantar da shi zai yanka shi cewa wai annabi ishaq ne ibn qayyim yake cewa wannan maganar lalatacciya ne ta fuskoki guda ashirin ma'ana ya kawo fuska fuska ashirin da ya rugurguje wannan ra'ayi na cewa abin nan ne annabi isaac ne yace ba isaac bane ismail ne yace kuma ya ji malamin sa ibnu taymiya shekul islam kenan shi ma yana faɗin haka din yace wannan magana ta cewa annabi ishaqa shine azzabihu yace magana ne ma da aka ciro ta aka karɓo ta daga ahlul kitabi ba ma daga malaman musulunci aka ciro ta ba yace ma annahu batilun bi nafsi bi nafsi kitabihim duk da cewa ma a cikin littattafan ahlul kitabin ma magana cewa ishaq din shine abin da za a yanka din lalatacciyar magana ne littafin nasu ma ya karyata haka din yace saboda a cikin littafin su an yi bayani a Allah tabaraka ta'ala ya umarci annabi Ibrahim an yadhbaha ibnahu bakrahu a wani lafazin wahidahu an ce yanka ɗansa bakrahu ko wahidahu sai ibnu taymiya yake cewa wala shakka anna ahlul kitabi ma al muslimina anna isma'il huwa bakr auladihi to da ahlul kitabin da musulmi ga baki daya babu shakka sun sani a cikin ƴaƴan annabi ibrahim waye ake ce da shi bakr shine annabi isma'il to ya an ce Allah ya ce ya yanka bakrahu kuma yanzu wani zai zo ya ce Allah ya ce yanka ishaq kaga magana ta ci karo kenan ba daidai bane so bakrahu ana nufin isma'ila ne alaihi salatu wassalam yace wanda abin da ya rudi masu wannan magana na cewa wato ishaq ne yace ya zo ne a cikin attaura wacce take hannun mutane wata attaura da take hannun mutane an ce wai izbah naka ishaqa kaman corrupted kenan lalatacciyar attaura an ce ai ka yanka danka ishaqa yace wa hadhihi ziyadatu min tahrifihim wa kadhibihim wannan ƙari na izbah ibnaka ishaq yana daga cikin canjin zance na ahlul kitabi da kuma ƙaryarsu in ji ibn taymiya kasan da yake daman shi yana karanta duka littafan gabaki daya yace li'annaha tunaqidu qawlahu izba bakraka wa wahidaka dan ya ci karo da inda can aka ce yanka bakra dinka da kuma wahid dinka yace amma su yahudawa sun yi hasada wa banu isra'ila sauran banu isra'ila akan wannan shi yasa aka zo aka samu wannan canje-canje har dai izuwa ƙarshen magana da ibnu taimiyya dai kaca-kaca da cewa ba ishaqa ne abin da za a yanka ba isma'ila ne so yana da kyau uwa mu fahimci wannan kwarai da gaske dan kusan magana ce da yawanci ana dan samun sai ga ana samun sabani shin wane ne wannan da da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yace a Allah yace ya rinka yazo yazo yanka shi sannan da ƙarshe wata magana da yake faɗa shi ibn taimiyya ya ce abinda ma za a daɗa fahimtar cewa ba ishaqa ba ne yayin da mala'iku ɗin suka zo suka yi masa bushara shi annabi ibrahim aka yi wa matarsa bushara sun ce da shi la takhaf inna ursilna ila qaumi lut ko wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat sai ya ce me fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub muka yi mata bishara da ishaq bayan kuma ishaq din shine yaqub to a nan gurin idan an ce ishaqa ne annabi ibrahim ya dauka zai yanka to ai Allah ya ce mun yi masa bishara da ishaqa bayan ishaqan kuma zai yi nisan kwana har ya dade har ya haifi da annabi yaquba to idan har shine za a dauka aje a yanka to dan me Allah zai ce kuma har zai yi nisan kwana har kuma ya zo ya haifi wani annabi yaquba kaga shi kan inda shine da yanka shi za ya ba magana samu yaqub kuma daga baya to so wannan ma kadai inji ibnu taymiya yana nuna cewa ashe ba ishaq bane ba annabi isma'il ne alaihi salatu wassalam um, yace wala shakka anna yaquba dakhilun fil bishara bushara babu shakka lalle yaquba ya shiga cikin wannan bushara so ba ishaqa bane ba wannan dai ɗaliban ilimi masu dan bincike da karatu za a tarar saboda a cikin isoshin ana kawo haka sai mu fahimta cewa zance mafi inganci dan da Allah madaukin sarki ya kaddara za a yanka shi a wannan lokaci aka fasa annabi Isma'ila ne ba annabi Ishaqa ba to malam mu je لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين الله مدوكين سركي yake cewa لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين حقيقه dangane da Yusuf da kuma ƴan uwansa kissar annabi Yusuf da kissar ƴan uwansa akwai ayatul lisa'ilin wato alamomi na tauhidi da ta Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma ka ce akwai wa'azi da izina shine ayat da abun mamaki lisa'ilin ga waɗanda suke masu tambaya su waye masu tambaya yahudawa ne suka zo suna tambaya nan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dangane da kisar Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam a kirar Ibn Kathir yace laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun maimakon ayatun a wannan kirar Hafs ne da albaqun suke karantawa ayatun amma a kirar Ibn Kathir ayatun ne kenan kaga ala tauhid kenan ma'ana aya ɗaya kenan izatun wa ibratun akwai abun lura da abun wa'azi da abun mamaki sauran kuma suka ce ayatun alal jam'i ke um, suwaye ne yan uwan annabi yusuf malamai sun yi ta kokarin su faɗi suwaye sunansu duk da cewa shi dai qur'ani bai faɗi sunansu ba amma ya ce akwai yan uwansa kuma lallai akwai yan uwansa din to abinda malamai suke cewa su yan uwan nasa su ne akwai wanda ake ce da shi rubil rubil din shine babba za ku ji sunannikin kamar ba ba irin namu da aka saba ba akwai rubil akwai shamu'un akwai lawi akwai yahuza akwai zabalun wasu kuma suna cewa zablun akwai ashir ashir ba bil aini ba bil hamza wannan mamduda mai madda ashir mahaifiyarsu ita ce layya bintu layyan layya bintu layyan yar gidan kawun yaquba ne alaihi salatu wassalam waɗannan duk yan uwan annabi yusuf ne alaihi salatu wassalam kamar yadda wasu malamai suka faɗa ta cewa dai qur'ani bai ambaci sunan nakin su ba har zuwa ƙarshe an ce kamar yadda wasu malamai suka faɗa abdullahi dan abbas yana cewa tsakanin mafarkin annabi yusuf alaihi salatu wassalam da tabbatar abinda aka ce zai same shi na ɗaukaka da shugabanci a masar da kuma haduwa da 'yan uwansa din nan da za su zo su yi masa sujjada shekara arba'in ne wancan mafarki da muka ce jiya ya yi ya ce inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsu wal qamara ra'aitu li sajidin lokacin da 'yan uwansa suka zo suka yi masa sujjada din nan da abin ya tabbata ya samu mulki sai da shekara arba'in ne tsakaninsa da faruwar wannan abu wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malaman tafsiri haka suka faɗa Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama wasu kuma suka ce ma shekara tamanin shekara tamanin yayin da yan uwan annabi Yusuf suka samu wannan labari sai suka yi masa hasada na'am hasada wani abu ne da yake zama a cikin zuciyar dan adam kowa an ce yana da shi kowa yana da hasada ba wanda ba shi da hasada sai dai karfin imaninsa sa ya rage karfin hasada wannan shine abin da ya tabbata daga sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to ya za mu yi mu rabu da hasada mu yawaita karanta tarihin magabata na kwarai mu yadda cewa duk abin da wani ya samu Allah ne ya bashi kuma duk abin da Allah ya ba mutum na ilimi ko ɗaukaka ko sharafa kada mu yi fada da shi akan wannan ni'ima da ubangiji ya bashi idan mun yi wannan to za mu magance hasada malamai sun ce hasada ciwo ne hasada kazanta ce hasada datti ne kuma suka ce mai hasada kullum baya da lafiya dan ku kullum zai fita zai ga wani wanda ya fi shi to idan ya ga wanda ya fi shi kuma ransa zai bashi zai shiga damuwa wani lokacin ma mai hasada ko bacci baya iya yi saboda ya fita ya ga dan uwansa ya saka rigar da bai bai so ya ga ya sa ta ba ko zai fita ya ji labarin ana faɗin dan uwansa ai yayi ilimi yayi karatu shi kuma dai bai kai shi ba ko ya ga dan uwansa Allah ya masa arziki ko ya samu mulki ko sarauta shi kuma baya so so da ya ji labarinsa sai kaga ciwo ya kama shi an ce mai hasada ma har rukiya ake masa yi a zaunar da shi a ta zabga masa rukiya a ta zuba masa tilawa qur'ani har sai ya dawo normal a ba shi ruwan addu'a ya sha ya dawo cikin hayyacinsa kuma shi mai hasada malamai suka ce alhasidu la ya sudu wa la ya nalu maksud mai hasada baya shugabanci haka bakin cikin zai kashe shi har ya mutu sai dai wasu su yi ta yin gaba shi dai ba zai gaba ba tunda Allah ya san shi dan bakin ciki ne baya so ya ga wani ya dagu wala yanalul maksuda kuma mai hasada ba zai taba samun biyan bukatarsa ba dan shi biyan bukatarsa kowa ya kife shi shi zai dagu dan me za a ji wani shi ba shi ba me yasa ya wani zai zo yana harka mu ba ma yi to aikinsu kenan mahasada ba abin da zaka ce sai dai kai addu'a Allah raba ka da wannan mugun ciwo kuma na gaya muku annabi ya faɗa kowane mutum yana da wannan hasara a zuciyarsa sai dai tsoron Allahnka ƙarfin tsoron Allahnka shi zai danne maka shi kuma abin da ake faɗa mai ban tsoro shine aka ce hasadar ta malamai ma ta fi ciwo ta malamai ta fi tsanani ta fi ta masu kuɗi ta fi ta masu mulki kaga ashe suna da buƙatar kullum a rinka goge su da ayoyi da hadisai kenan ƙwarai da gaske Allah ubangiji ya tsare mana zukatan mu gyara mana halayen mu so anan gurin Allah ya ce lalle dangane da annabi Yusuf da shi da yan uwansa akwai ayoyi ga masu tambaya um, sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam su yahudawa me ya sababin da yasa ƴaƴan yaquba suka tashi daga kan'ana suka tafi masar sai shine annabi ya ambata musu kisar annabi yusuf din kaji kaji kun ji abin da ya faru da annabi ya ba su labarin kisa annabi yusuf din sai suka same ta ta dace da abin da ya zo a cikin littafin su na attaura sai suka yi mamaki a ya aka yi muhammadu ya ba mu labarin da ya dace da littafin mu to wannan shine ma'anar ayatul lisa'ilin din ai dalalatun ala nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallama lalle a cikin kisan akwai dalili da bayanai dalla-dalla da suke nuna cewa shi kansa annan muhammadu manzo ne wasu suka ce ayatul lisa'ilin din yana nufin ibratul lil mu'tabirin abun daukan izina ne ga masu daukan izina saboda a cikin gaskiya kisar da za mu zo mu karanta din akwai abubuwa na ban mamaki kwarai kaga dai waɗannan yan uwa dukkansu an ce annabawa ne ko da yake lokacin ba su zama annabawa ba hasada karara in gaya maka ta bayyana akan annabi yusuf wato duk wani ma mai hasada ma in ya ga abin da aka yi wa annabi yusuf sai dai ya fatiya ya kwana kawai kuma a cikin kisar za a ba da labarin menene makomar su masu hasada an ci nasara ko ba a ci nasara ba duk wannan ayatun ne lisa'ilin kisar kuma tana bayani akan mafarkin kamar yadda muka faɗa mafarkin nan gashi dai mafarki ne za ga kuma ya tabbata gaskiya dama manzo Allah ya ce mafarkin annabawa gaskiya ne sannan kuma za ku ga haƙurin annabi Yusuf dattijo ne mai haƙuri sosai da irin kaidi da mata suka kulla masa malam da makirci da ramun da aka tona masa kulle-kullen mata Allah kiyaye mu da kuma zaman kurkuku da aka danna shi ta yi da kuma mulkin da ya yi da abin da ya biyo baya da irin bakin cikin da babansa Yaqub ya yi da haƙuri da idan annabi Yaqub nan da muke ba da labari ya ji damuwa ya shiga bacin rai to kaga wannan ai duk ayatun ne lisa'ili ayoyi ne ga masu tambaya ko wanda bai tambaya ba ma zai ga aya a ciki mu ji arama bari mu ji me ya faru إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا سنفار مغانا سو ينوانشي كتنا يا محمد يا عند ينوان نبي يوسف سكتشي wallahi yusufu don shi ne la yusuf din wallahi la yusuf sai da suke rantsuwa suka ce wallahi mun lura mun fahimci cewa yusufu da ɗan uwansa binyamin a habbu ila abina minna babanmu ya fi son su fiye da mu yana da ɗan uwa mai suna binyamin wanda suke uwarsu ɗaya kenan annabi yusuf da shi da binyamin uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to yanzu su yan uwan annabi yusuf sun fara zargin annabi yaqub baban annabi yusuf cewa mun lura ya fifita ɗakin su annabi yusuf da ɗan uwansu binyamin sama da mu kuma a ƙiƙanin gaskiya shi annabi yaqub allah ya jarabe shi yana tsananin son annabi yusuf kuma su yan uwan annabi yusuf suna ganin kamar annabi yaqub yana karkata ne zuwa ga shi annabi yusuf baya karkata zuwa wurinsu shi yasa suka faɗi wannan suka ce wani hannu usba alhali mu jama'a ce mun kai mutum goma wasu malamai suka ce al'usba a larabcin an ce al'usba daga mutum goma isama ne wasu suka ce daga ɗaya zuwa goma shine usbatun in dai balarabe ce usbatun daga ɗaya zuwa goma wasu kuma daga goma isa ma wasu suka ce daga uku ne ba daga ɗaya ba daga ɗaya uku zuwa goma imam mujahid ya ce tsakanin goma zuwa sha biyar duk ana ce da su usba kai a takaice ne a larabci usba tun daga goma har zuwa mutum arba'in ana ce da su usba yaya muna tare muna jama'a kanmu ɗaya yan uwan juna babanmu zai zo ya ware wani yaro da shi da ɗan uwansa a cikinmu ya nuna ya fi sonsa ya fi ƙaunarsa inna abana lafi dalalin mubin lalle babanmu yana cikin ɓata mabayyaniya wannan dalal ana nufin khata kuskure bayyanannen kuskure ta yadda ya ya fifita yusuf da ɗan uwansa a kanmu amma ba suna nufin wai bata na addini ba a ba su da hujja da za su ce ai babansu yana matsayin annabi su ce yana kan bata a cewa annabi yana kan bata su wannan lafi dalalin mubin ana nufin lafi khata bayyin kuskure bayyananne in ko da a ce haka suke nufi ai da in duk wanda ya cewa annabi yana kan bata ai ya kafirta so kaga ba haka suke nufi ba so a kiyaye wajen fassara shi din ba zai zamanto bata din ba na'am kalmar dalal zaka fassara ta da ma'anar bata amma nan kuma in ka ce bata din sai kayi bayani eh sai kayi wa mutane bayani ka ce to ba batan da aka saba shi aka sani a nan ba da akwai dalilin kuma da ya nuna ba haka bane dan ku annabi ne to ba zai yi ku a ce annabi yana kan bata ba mu kula da wannan saboda lafuza na alkur'ani suna da bukatar lura sosai da natsuwa wajen fassara su da bibiyar ma'anoni kada mutum ya je ya rubuta rami kuma to yanzu ana abin da nake so ku fahimta shine ga 'yan uwan annabi yusuf sun fara kawo kukansu su suna ganin babansu ya karkata zuwa ga dan uwansu ya aje su to yanzu mu ajiye maganar su su anan kasa ana karanta kisoshin alkur'ani ne don ai aiki da su a gyara ya ku iyaye masu yaya ku ji tsoron allah wajen karkata akan wani bangare na 'ya'yanku ku bar wasu idan waɗannan mutanen babansu annabi ne suka ɗan fahimci cewa kamar ya nuna son wani ɗa daga cikin 'ya'yansa suka faɗa masa wannan maganar kafin su zamanto annabawa misali to ina ni da kai ba manzanni ba ba annabawa sabai ba ba tabi'ai ba ba tabi tabi'ina ba na can karshe karshe da za mu zo muna nuna bambanci akan ƴaƴanmu duk uban da yake nuna bambanci a tsakanin ƴaƴansa to ya jawo wa kansa hanyar reni a wajen ƴaƴan shi gaskiya idan suka fahimci ka fi son wani to darajar ka ta uba din tana raguwa so dakewa ake yi haɗiyewa ake yi ko da wani ya fi kyautata maka yi kokari kada ka bayyana su gane cewa fa kai ka fi son wani ko ba su faɗa a kan idanka ba za su je a gefe su ce gaskiya abin da ake mana a gidan nan ba daidai ba ne in kai ba su iya tunkara ka ba don saboda kai wuta ne saboda zafi to za su iya zuwa gurin mahaifiyarsu kai kuka su ce gaskiya ya kamata ki gaya babanmu abin da yake fa baya kyautawa wannan an yi ma ba wai za a yi ba ne an yi so iyaye ku ji tsoron allah kada ku fifita wani ɗa akan wani kada ku fifita namiji akan mace akwai iyayen da sun fi son 'ya'ya maza akan mata duk harkarsu kashe kudinsu mu'amalarsu da al'amuransu ya kare akan 'ya'yansu maza amma 'ya'ya mata kam sai dai allah kiyaye allah ya ji kansu kawai sai ce ni ba ruwana da 'ya mace wacce ta je ta ji da ita suna nan da yawa wannan kuskure ne ah ita ma ya macen ai uwarta ba ruwan fiwa wata ta sha ta haife ta ba kai ne sanadin zuwanta ko ba haka bane so duka yayanka yayanka ne akwai wanda yake fifita yayansa saboda ya fi son uwarsu yayan amarya an fi son su yan lele shafafu da mai su ake kira su ake ja a gindi kullum in za a yi tafiya da su za a tafi in za a sa su a gefen mota su ne kullum da su yake sauran yayan kuma yadda ka san 'yan kwatano ne ko 'yan tuwaris ne ko yaƙuri kamar wato jeho su aka yi ba 'yan ƙasa ba ne na ce 'yan kwatano saboda mu a najeriya motar da ba ta najeriya ba ba ana cewa 'yan kwatano ko a yi haƙuri saboda 'yan kwatano kan su ce na ɗauke su abin nan ba haka nake nufi ba mu a nan najeriya idan aka ce wato mutum tuwaris ne wato ba ɗan ƙasa ba shigowa yake yawwa a lamu shahad fil istirah kenan so ya kamata mu kiyaye haka ke ma uwa ki ji tsoron Allah wajen nuna bambanci tsakanin yayanki akwai iyaye matan da ba ruwansu da yaya maza harkar su gaba ɗaya akan mata ne kurum harkar namiji baya gaban su ce namiji uban sai je ji da shi la shi ma ɗanki namiji ɗanki ne akwai kuma wanda idan an fi tsoron uwarsa an fi son su wanda aka fi jin tsoron uwarsu uwarsu yaji ce to dole ma a nuna ana son su akwai wadda za ta nuna uwar kuma ni fa ƴaƴana fa duk su ne za ka fi so nan ni ne asali kamar misalin uwar gida sai ta nuna mai gida fa dole ya so ƴaƴanta sama da kowa a me da ƴaƴan amarya ƴaƴan bora da mowa ake faɗa ana ana ana ta kin su duk waɗannan ɗabi'u ne da muke yi wanda ba daidai ba ne ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara akwai wanda kuma yana fifita wasu ƴaƴan saboda ba dan komai ba a yana ganin kamar kakansu yana da dan maiko in suka je gidan kakansu ya dan bada wani abu to za su dan yafar masa duk dai gashi nan dai dalilai da wanda suka bayyana da wanda ba su bayyana ba kyauta ba a yi wa wani yaro a hana wani ‘ya'yanka gaba ɗaya in ka ba wa ɗaya kyauta to sai ka ba wa kowa kar ka ɗau gona ka ba wani baka ba wa sauran ba kar ka ɗau mota ka ba wani baka ba wa sauran ba kar ka sai mashin wani wani baka sai mai ba sai dai da wani uzuri da wani dalili kuma in ba haka ba sai ka yi bayani ta ce kuma an kun zo zan sai mu kuma ko na mutu dai kuna da shi ko kuma ka ce wannan mashin din nasa ya ko motar nan ba taka ba ce dan saboda hidimar gida na sai maka amma in na mutu yana cikin gado yan uwanka za su haɗu da kai su gaje shi haka ake yi idan gida ka gina wani cikin manyan 'ya'yanka to sai ka gaya masa ba kyauta na baka ba aro na baka yan uwanka in suka girma suka buƙaci gidan babansu za ka ba su amma mutum ya ware babban ɗansa ya kai shi makka ya ware babban ɗansa ya sai masa mota ya ware babban ɗansa ya buɗe masa shago ya ware babban ɗansa ya zuba masa miliyoyi na akawunt ɗinsa sauran yayan kuma suna nan suna ta fama kuma wai kyauta aka bani an yi magana ai shine babba shine babba a ina babban gyambo a'a musulunci bai yadda da wannan ba na'am yanayi na kasuwanci da gudanar da gida yana iya faruwa dole ka sallama wa babban ɗanka wasu al'amura ya zama shi yake kula da motocinka shi yake kula da harkar kasuwanci wala Allah ma ka gaji wani lokaci na cikin signatories na account ɗinka waye waye da sauransu duk wannan za a iya yi amma ba wai a mallaka masa ba kaga babban ɗanka ya zo ya yi aure ya auro mata yana ta ƙarawa yana ta gina gida yana canjawa ya kai matarsa aikin maka da kuɗin baban shi ya kai ta umra da kuɗin abin ya karo aure da kuɗin baban shi sauran yaran kuma duk suna tsaye suna kallo wannan ba daidai ba ne wani sahabi ya ɗauki gona ya ba wa wani yaro cikin yayansa ya zo ya gaya wa mahaifiyar yaron cewa to ke na ba wa yaro na gona uwa mai addini uwa mai kamewa uwa mai adalci sai ta ce a sauran 'ya'yan su ma ka ba su gonan ne sai ce a shi kaɗai na ɗauka na bawa sai ta ce to gaskiya ni ba zan yi shaida akan wannan kyauta ba duk da cewa yaron nan ɗana ne amma ka tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka je ka bashi labari ka ce kana da 'ya'ya kaza amma ka ware ɗaya a cikin 'ya'yanka ka bashi kyautar gona sauran baka basu ba sai ce to zan je ku gurin annabi tiryam tiryam tiryam tiryam bai tsaya ko ina ba sai je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi kaji ya je da murna da yayi bajinta yayi kokari ya ba wa ɗansa wani abu sai ya ce ya manzo Allah na ba da gona guda wa yaro na kaza sai annabi ce a kulla waladika na haltahu duk ƴaƴanka kowa ka bashi wannan kyautar gona sai mutumin sai ya ce a a sai manzo Allah yake cewa to fa ashhid ala hada ghairi je ka wani ya maka shaida ba ni ba a wata riwayar annabi ya ce fa inni la ashhad ala jaw ni ba zan yi shaida akan zalunci ba wannan zalunci ne cuta ce ka ware gona ka ba wani yaro cikin yaran ka hana wani yanzu dan Allah malam wannan hadisi in za a dora shi akan iyaye ai da yawa ba su kai labari ba da yawa malam bari in gaya maka wani abin da baka sani ba a cikin iyayen wannan zamani na yanzu akwai wanda zai zo fa yana da mata biyu uku sai ya zo ya samu ɗaya daga cikin matansa sai ya ce kin ga saboda yanayi ina so zan yi wa 'ya'yanki mutunci a gidan nan amma kin san ƴar uwarki kin san da yadda kuke wannan mai gida ba kenan sai ya ce ga naira miliyan uku wani ki bashi miliyan ɗaya wani ki bashi dubu ɗari biyar wani ki bashi dubu ɗari bakwai da hamsin wani tun da ƙarami ne a bashi ɗari biyu da hamsin wani a bashi dubu ɗari biyar rubuta na ba su amma fa kakki gaya wa sauran dan ban ba wa sauran ba ke ma saboda mutuncin ki da kuma mutuncin yaran nan naga suna kyautatawa ne musu wannan mala akwai mutane da suke wannan sai ya hada baki da uwar yara ya ba su wani abu sauran yaran sai dai labari ko a ware wasu in ana business ‘ya'yan wance su za a tura amerika su siyo kaya wannan sun tafi ingila wannan sun tafi Kanada, wancan yau suna saudiya suna business yau wancan suna kaza sauran ‘ya'yan kuma kullum an jibge su suna gida in an zo zuba taki sai a ce ku je ku kai taki gona habba ustaz malam yaya za a yi ‘ya'yan nan su ga girman uban nan ai hakuri fa yau wazin akan iyaye ake yin sa yawwa gwanda a abin nan ko to Allah ganar da mu wannan wasu cututtuka ne da muna da bukatar mu gyara su so bari ku ji ba wai fa annabi yaqub wai yana nuna bambanci ne na abinda shari'a ta hana akan yusuf ba a hasashe ne abinda su suke gani taban lalle soyayya dole Allah zai jarabe ka da son wani cin yayanka kuma wannan yana iya faruwa daman yanzu rigarka kana da riguna guda bakwai takwas tara goma a cikin sai ga Allah ya jarabe ka fi son wata a ciki riga ba kaga riga ba ta motsi ba ta magana kana da mota biyu uku sai ga ka fi son ka rinka hawa waccan kana da gona guda uku hudu sai ga cikin gonakin ka fi son waccan kana da mata guda uku sai ka ji wacce ka fi so kana da 'ya'ya guda biyar sai ka ji wancan ka fi son sa shi da wani wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam dole a same shi da wannan amma me shari'a ta hana bayyanawa kada ya fito fili i bayyana ta hanyar mu'amala da taimako da ba su ci da sha da ɗaukan nauyinsu na rayuwa i bayyana cewa waɗancan da ka fi so su ka fi taimakawa ta wannan shine an faɗi an faɗa cikin halaka dan shi kamar yanzu abin da shafi harkar mata kaga ƙur'ani ya bada labari ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ba za ku iya daidaita tsakanin matan ku ko da kun yi kwaɗayin haka din a ce wai kana da mata biyu wai ka ce wai yadda kake son wannan ɗari bisa ɗari haka wacce ma kake son ta ɗari bisa ɗari ba zai yiwu ba kowaye kuwa dole sai ka ji waccar ka fi son ta sittin bisa ɗari waccar kuma gaskiya casa'in bisa ɗari kake santa dole soyayya ta su wata ta wata me dalili watakila wannan ɗin ta fi kyautata maka watakila wannan ɗin ta fi tausayinka watakila iyayenta sun fi mutunci watakila ta fi kula da kai in baka da lafiya watakila ta fi ladabi watakila ta fi kaza wani abun kuma na sirri ne gaskiya ba sai an faɗa ba yawwa ko ba haka bane ba to amma a nan gurin a nan gurin kakka yadda ka fito fili ka bayyana shine alkur'ani ce fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa kada ku karkata dukkan karkata ku bar ɗaya matar ta zama kal mu'allaqa kamar wacce take a rataye gata nan ita ba a sama ba ba a ƙasa ba ba zaura a waje ba ba kuma matar aure ba gata nan dai tana zaman cin albarkaci kurin a tuka tuwo a bata ta ci kawai to wannan haram zalunci ne cuta ne to ƴaƴan kuma kar ku yi musu haka ƴaƴan kuma kar ku yi musu haka amma ya halatta ayi akan riga ya halatta ayi akan mota ya halatta ayi akan gona in ke kunan ka uku ne ma ya halatta ka fifita ɗaya akan biyu wannan ba laifi amma ƴaƴa la Allah ya ganar da mu mu je akram kallah
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين to yanzu kun ji sababin da yasa suka fara complain ko kawai ga amsa da za su bayar kawai sai suka hada baki suka ce kai a kashe yusuf din nan uqtulu yusuf mu kashe malamai sun yi sabani a cikin su waye ne ya ce a kashe yusuf din tunda ba dukan su goma sha ɗayan suka faɗa ba wasu malamai suka ce um, shamun din nan a cikin su shine ya ce a kace shi kawai haka wasu suka faɗa wasu kuma suka ce ɗaya daga cikin su akwai dana wanda ba mu faɗe shi ba akwai dana akwai naftali akwai naftuli wasu ka ce naftali wasu ka ce naftuli akwai jad akwai ashir duk da waɗannan sunan nakin su ne yadda dai malamai na tafsiri suke dan haskaka hanya so almuhim dai qur'ani bai ce wa ya faɗa ba ko kuma in an ce wane ne ya faɗa yana buƙatar nassi dalili hujja da riwaya ingantacciya sai yanzu ana abin da za mu tsaya qur'ani ya ce sun ce a kashe yusuf kurum ai sako ya isa ko sun ce a kashe yusuf in ba a kashe shi ba a wutrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum ku je ku jefar da shi a can wani daji shine ardan a nesantar da shi daga ubansa ardan din nan aje a jefar da shi a jefar da shi a dajin da kura za ta cinye shi da kirkeci kawai yakhlu lakum washu abikum babanku da ya shagaltu da son sa din nan to shikenan yakhlis lakum wa yasfu lakum washu abikum kamar fuskar babanku ta kubuta kun wofintar da shi kun raba shi da wannan yaron yusufa an shigulihi dangane da shagaltuwar da zai da shi daman ba saboda yana nan ne yake mai da hankali a kansa ba fuskarsa take kan shi kullum to mu je mu jefar da shi namun daji su cinye shi shikenan shi ma uban ya huta ba sai ya yi ta wahala akan nuna mai soyayya ba bayan kun yi wannan kuma wata kunu min badi kauman salihi na daga baya kawai sai ku juya ku zama mutanen kirki yanzu dai ba mutanen kirki bane in kun yi wannan amma daga baya wata kunu min badi kauman salihi na bayan kun kashe yusuf sai ku zama mutane salihai kamar yaya ku zama mutane salihai kawai malam sakon shi ne bayan kun kashe shi ku tuba ma'ana mu je mu rarrabce shi mu jefar da shi mu halakar da shi daga baya ma tuba kawai subhanallah shedan sai ya ce musu ku je ku yi in kun yi kwato ba kamar da zai zo yi barna ne sai shedan ya ce da shi a ba ku mai inna Allah tawwabur rahim fa ai Allah mai karban tuma ne mai jin kai a inna Allah ghafurur rahim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa man taba wa amana wa amila amalan salihan kuma la taqnatu min rahmatillah duk shaidan ya ta kama waɗannan ayoyin tuba tuba da rahamar ubangiji ya ce je ka buga kawai daga baya ka tuba kana zuwa kana bugawa sai a hana ka tuban ka mutu kuma a haka ka shiga uku kar wani yadda da wannan yawwa shaidan ne yake zuga mutane abin mamaki yanzu kawai me laifin yusuf to a kashe shi shi kan ba in ma son ne ba shi kan ba son sa aka yi ba to me yasa laifin zai dawo kan shi kaga wannan yana nuna ashe in babba ya yi wani abu to laifin da zai aikata yana iya fadawa farzatsinsa in an zo yi masa illa ya iya fadawa ya shafi na ƙasa da shi uba zai iya zuwa ya je wani abu abun ya shafi yayansa mai gida zai iya zuwa ya je wani abu abun ya shafi yaransa so ina so mu rinka daukan izina da lura akan kissoshin da alkur'ani suke bayarwa to yanzu dai an ba da fatawa an ce aje a kashe yusuf ko kuma aje a jefar da shi kuma daga baya kawai a rike dai a tuba a dawo mutanen kirki to bari mu ji me ya faru bakin su ya haɗu daidai gaba ɗaya malam
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين ina ai sai wani daga cikinsu yana jin wannan magana sai ce sam ya ce la taqtulu yusuf kaga qur'ani ma nan ma bai faɗi sunansa ba amma malaman tafsiri yau suna cewa yahuda din nan ne daga cikinsu yahuda wasu kuma suka ce rubil din nan kar ku kashe yusuf kaman kaman so yake ce ni fa ban yadda ba magana kashe yusuf ban yadda ba kak ku kashe shi wani mai faɗa a cikin su ya faɗa wanda ya fi su girman shekaru wasu malaman suka ce kuma ya fi su kyakkyawan ra'ayi da zurfin tunani amma dai da yawa sun inganta magana cewa yahuza din nan shine ya ce kar a kashe yusuf ya ce tab ai kisan kai babban aiki ne ai ya ce ku dai abin da za ku yi wa alƙuhu fi ghayabatil jubbi kai ba cinya ba dai kenan kafar baya kan ku kashe yusuf amma ku ɗauke shi ku samu wata tsohuwar rijiya ku danna shi a ciki a kira'ar abu ja'far da nafe fi ghayabatil jubbi ne amma nan gurin fi gaya batil jubbi haka karanta aiko sai wannan a wannan kira'ar kenan wasu kuma fi ghayabat ghayabatil jub sauran malamai kuma sun ce ghayabatil jubbi to me ake nufi da ghayabatil jub can karkashin duhun rijiya matacciyar rijiya mai duhu mai zurfi ku afka shi can kawai to me bambanci wannan da kisan dan a larabci an ce alghayaba a lugar larabci an ce alghayaba shine duk abin da ya buya a idan ka baka ganin shi ina irin surkukin guri mai duhu mai rami to wannan ana ce da shi gaba kuma ana ce da shi ghayaba to me aljub aljub shine albir mai albir rijiya rijiya gairul matuwiyya wanda ba a ɗaure bakinta ba rijiyar da ba a mata abinan ba ba mata ganga rijiyar da ba mata ganga ba kun san akwai buɗaɗɗiyar rijiya wadda kawai da ka zo wucewa ne to wannan ita ce gaya ba to ku jefa shi a cikin irin wannan rijiyar wadda ba a yi mata ganga ba to amma ya yi magana mai kyau wacce take mumkin za a iya ɗauki kewa da ita yace yaltaqithu ba'du sayyarati idan muka jefa shi a wannan rijiyar wasu cikin matafiya za su tsince shi kalmar al-iltiqatu ana nufin tsintuwa akhdhu shay'i min haythu la yahtasibuhu an ya'khudha al-insana shay min haythu la yahtasibuhu mutum ya dauki abu ya ga abu inda baya tsammanin sai gan sai dauka shine dai tsintuwa kawai as-sayyara wato al-musafirin kenan matafiya mu jefa shi a wannan rijiyar in matafiya sun zo sun jefa gugan sun zo ɗiban ruwa in yana da nisan kwana Allah ya bashi rabo sa a ɗauke shi mu je mu jefa shi kawai mu huta amma ba za mu kashe shi ba in kuntum fa'ili na in dai har kuna ganin za ku yi haka ni dai shawarar nake bayarwa kenan in ji yahuda kar ku manta a lokacin da su balagaggu ne amma ba annabawa ba shi kuma annabi yusuf a lokacin ba duka duka shekarar sha biyu wasu ma malamai sun ce basu balaga ba amma dai rancen cewa basu balaga ba bai inganta ba saboda ai sun ce akan su suka ce wata kunu min ba'di qauman salihina mu je mu yi daga baya mu zama mutane salihai kenan sun san akwai shari'a akan su sun yi abin ba daidai bane na'am kuma sun ce ya abana sakfir lana dhunubana da basu balaga ba sace ya baban ka gafarta mana zunubin mu ai wanda bai balaga ba baya daukan zunubi as-saghiru la dhanba lahu jama'a wannan aiki nasu da suka yi wannan abin da suka niyyata za su yi ya tattare da abubuwa da yawa kamar haka na barna na farko dai akwai yanke zumunci a ciki dan uwanku ku dauke shi ku jefa shi a rijiya to kai kuma sai kai tunani in ka gamu da matsala da yan uwanka da kuke ciki daya kada idame ka kai hakuri annabin Allah ma an masa sai kai hakuri yanda annabi Yusuf ya hakuri da yan uwansa kai ma kai hakuri da yan uwanka ba shikenan ba hakuri kan ba shine maganin komai ba a wallahi tallahi ni ma zan yi maganin su ai wallahi tallahi mun daina magana da ni da wani na ruwa na da shi tun daga baya yake da ni na dai karkai wannan kai hakuri kun ga a cikin wannan aiki nasu akwai yanke zumunci akwai sabawa iyaye akwai karancin tausayi wa yaro karami gaskiya yaro dan shekara sha biyu a ce a jefa shi a rijiya bai da zunubi akwai yaudara akwai cin amana akwai saba alkawari saboda lokacin da za su tafi din da shi sai da suka yi wa baban shi alkawari za mu zo mu faɗa ga kuma kuskure da aka yi Allah ya fi mana da mu da su ga baki ɗaya kuma dai Allah ya fi musu din wasu malaman suka ce sun yi niyyar su kashe Yusuf kam tabbas amma Allah ne ya sa Yusuf yana da sauran ruwan da zai sha amma da Yusuf ya zama tarihi da tabbas da sun kashe shi kuma su ɗin ma sai Allah ya so ya girmama su ya tsare su ka fahimce ni ya ba su kariya ya ba su matsayi wannan duk a matsayin wa'azi ne ake gaya mana yawa tun da kaga daga Allah ya girmama su ya ba su annabta so sai Allah ya kare su ba su aikata wannan abun ba da sun aikata kun ga da sun halaka gaba ki dai kenan wannan kenan ko da yake akwai abin da ya kamata na dan faɗakar a ƙarshe maganar cewa sun zama annabawa daga baya din nan wasu malamai suna sukan wannan magana suna cewa gaskiya ba haka bane kamar yadda ibn imam ibn kathir ya faɗa Allah masa rahama suna ganin bai kamata a ce annabawan Allah an rawaito cikin tarihinsu sun taɓa yin wani abu irin wannan ba so abin da nake so kuma yanta akwai sabanin malamai shin waɗannan yan annabi su duk sun zama annabawa ko ko wasu zama annabawa akwai ta cewa akan sun zama annabawa din to gashi kuma kisan mun ɗauko ta kuma lokaci shi ma ya ɗauko mu muna tsakiya kenan to sai a hakuri sai gobe sai mu ɗora ana ta kamun farmaki akan lokacin nan tun da ana ta haka haka haka abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada wanda muka yi da kuskure ko tun jama'a harshe Allah ya rangwanta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة السلام عليكم
kaman kullum kafin mu fara karanta tambayoyi akwai 'yan sanarwowi kaman haka yana so ka masa bayani game da itikafi yana so itikafi kuma akwai jarrabawa a gabansa shi malam zai iya yana itikafin ya fita je jarrabawa ba tare da ya kula kowa ba
abin da ake nufi da itikafi shine lazimtan zama a masallaci don ibada ibada nan ta shafi karatun alkur'ani salatin annabi zikiri tuba hailala istighfari da sauransu musamman karatun alkur'ani shine abin da ake so ya fi daukan tsoka da yawa kuma shiga ake an zama ake a masallacin ba a fita illa li hajatil insan sai dai ga bukata ta dan adam ta larura tsuguno shi ma ba nesa da masallaci ba su duk wanda yake da wata harka babba ko wani abin da larura ne zai fidda shi to ba itikafi a kansa sai haƙura in ya gama jarrabawa sai je in kuma jarrabawar ba za ta gamu ba har a gama itikafin shi kenan sai haƙuri ya yi niyya Allah zai ba shi lada baɗi insha Allah sai je shiga ya itikafinsa kuma yana da kyau samari matasa da dattawa wannan sunna ta itikafin a rayata itikafi akwai alheri a ciki itikafi akwai albarka a ciki annabi ya yi itikafi ya zauna kwana goma a masallaci akwai shekarar da kwana ashirin ma yi ramadan din ashirin yayi yana masallaci ya zaune baya zuwa komai sai karatun qur'ani bai zuwa ko ina qur'ani kawai ke shikenan khalas Allahu akbar to ga ga to Allah rufa asiri so yana da kyau a kula yana da kyau a raya wannan sunna ta ta itikafi din kuma ana shiga ana shiga itikafi ne a goman karshe na Ramadan a goman ƙarshe na ramadan wanda kenan kaga daga irin jibi kenan insha Allah ta'ala masu shiga za su shiga a saurara da Allah jama'a a zauna kai khalas a zauna na malam bismillah
na'am mai tambaya ta gaba ya ce malam da fatan an sha ruwa lafiya yana neman ƙarin bayani ne mala akan tasbahan da ake bayan sallan farilla kan me tasbihin da ake a bayan sallan farilla ya ce malam idan mutum ya yi talatin da uku uku da wanda ya ashirin da biyar da wanda ya goma goma wanne ne ya fi a cikinsu um, dangane da tasbihin da ake yi bayan sallah akwai riwaya da ta zo ana yin talatin da uku uku sannan Allahu akbar ai 34 akwai riwaya da aka ce ai 25 biyar akwai mai goma goma duk waɗannan sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ana yi so maganan wanne ne yafi in dai yawa ne mai 33 uku yafi yawa ai yafi mai goma so kaga lada ba za ka hada su ba sai dai mai 25 biyar nan shi ma an ka buga shi za ga duk lissafin kusan ɗaya ne so duk wanda mutum da ya yi ya danganta ga faraga da lokaci da mutum ya samu insha Allah Allah madaukin sarki ya ganar da mu na'am
wannan kuma ya ce malam sun kasance suna kusa da masallaci idan ana buɗe baki in aka kira sallah mangariba da sun fara buɗe baki sai su ji an kabbarta sallah to malam ya halatta su ki zuwa sallan sai sun gama buɗe bakin ko kuma su je su yi sallan shefi inganci abin wallahi wannan matsalar ni dai na fahimta ni din nan ma da nake zaune a nan ni ma matsalar nake fama da ita kenan ai kwarai da gaske wallahi malam ladan zai kira sallah kana daga dibino kafin ka gama tona dibinan nan ka ji kadi kamati sallah to ni na kasa gane al'amarin nan to kuma ka tafi sallar nan baka da natsuwa dan dibino nan yana gaban ka hankalinka yana kan dibino sallar ma ba za ka yi ta a cikin natsuwa ba so na farko a nan gurin shine sanin lokacin shan ruwa din sanin lokacin shan ruwa na hakika ba na ladanai ba don na ladanan nan gaskiya akwai cuwa-cuwa a cikinsa sanin lokacin na hakika wannan zai taimaka maka ba ruwanka da lada ne ka je ka sha ruwanka baka da kes da shi tunda kana da kalandarka ɗaya kenan na biyu kuma in baka san lokacin ba dole sai dai ka zama ladan ai ka zama yaron ladan kamar yanzu ni nan ka gani yaron ladan ne a garin nan ba da abin da zan iya yi sai yadda ladan ya yi da ni to za ka zo kana shan ruwan nan baka gama shan ruwan ba an tada ikama to a nan gurin sai ka yi kokari ka sha ruwanka yadda za ka samu nutsuwar sallah ka sha ruwanka yadda za ka samu nutsuwa in ka sha ruwa sai ku yi jam'i da kai da wani abokinka ko wani dan uwanka da a gefenka to saboda ba za ka tafi kana cikin jin yunwa hankalinka ma baya kan sallar ba kana gaggawa a yi maza assalamu alaikum maza maza ka tashi to gwanda ka sha ruwan amma kar ka yi jinkiri ta yadda lokacin magariban zai wuce ka sha ruwanka a nitse sai ka je kai taka ga dukamata salatin inda wani a gefen ka ku haɗu ku yi inda matarka ne ka tayar da ikama ka yi kabbara ta bi ka kurum shi kenan dangane da sahur kuma shi ma din yana da kyau mutane su san lokaci na abin nan duk da cewa akwai ladanan da ni a garin nan dai abin da sai dai Allah sauke karfe uku zaka ji ana salatu khairun minan naumi akwai kuma a salatin da ake yin sa kuma karfe hudu da arba'in wani kuma karfe zaka ji yana yin a salatu ma karfe biyu da rabi karfe babu lokacin da ba a salatu khairun minan naumi so ban san wani yaya ake gane a daina cin abinci ba a garin nan saboda an samu sabani akwai yan asalatu a farkon dare akwai yan asalatu a me a ƙarshen dare to ni dai nan dai kawai abin da za a kawai a gane yaushe ake daina suhur kawai karfe hudu da nawa da arba'in hudu da arba'in kada ta wuce maka kana cin abin shi kenan ni na ji a salatu khairun minan naumi na duba agogo sai na ga biyu da rabi na ce tab wallahi sai dai kai ka gama ai kwarai da gaske karfe biyu da rabi ya kace mutum yaƙi zai tafi a a to alhaji ka ga me nikan nikan tunda ba abinci zan dafa ba in aka tashe ni biyu da rabi ai an cuce ni a irin dai wahalan nan da ake ka fahimce ni da kyau fa dan ranka ma yana da hakki fa ranka ma yana daki yanzu in ya tayar da kai biyu da rabi in ka ci abincin ma ba sahur din sunna kai ba duk wanda ya ci abinci biyu biyun dare wala ba sure ba ya je cika jakarsa da tuwo kawai Allah ya kiyaye hanya so ka tsaya ka huta irin karfe hudu yawwa hudu ko hudu saura kwata ka ci abincinka a nitsaminci sha biyar ka gama ka dan zauna ka dan yi lazimin kai tasbihin ka kafin su fara a salatu suna yi ka tafi masallaci kai sallah wani ma karfe ɗaya na ji na ce wannan lada na jin duk yadda aka yi kudin sa ne ƙari karfe ɗaya ka ai wasu akwai himma Allah rufa asiri Allah ba ku lada lada ne ana kokari wallahi Allah taimake ku mu je malam
a kafin mu ci gaba yan hisba sun kawo suna sanar da cewa an ba su an kawo musu tsintuwar waya da tocila saboda haka duk wanda ya laluba bai ji bai samu tasa ba sai je ya musu bayani in tasa ne ya karba to har yanzu akwai matan da ta aiko takarda game da marayu da sauransu da ta fahimci bayanin to insha Allah takardan ya iso kuma za mu hannunta ta gwarin shugaban 'yan da'awa in Allah yadda so duk wani abu da yake faruwa za ta ji bayani daga baya sai masu addu'o'i wannan ya ce malam ina bukatan a taya ni da addu'a Allah ya bashi salihar mata
da ka ce a taya ni kuma yanzu ta canja ko kai ne dai
wannan kuma ta ce assalamu alaikum malam tana bukata a taya ta da addu'a saboda yatta tana da kishiya sannan kuma kishiyan ta sha alwashin cewa ba za ta barta ta yi azumi a gidan mijin ba saboda tana zuwa wurin boka da sauransu kuma yanzu haka yar ba ta gidan mijin saboda haka tana bukatan a taya ta da addu'a to da sauran ma wayanda ba su rubuta ba dai duka muna- um, na farko shine wato wasu abubuwan kun ga ba wai kawai cewa za a yi addu'a shi kenan a yi shiru ba akwai abin da yana buƙatar motsi gaskiya yanzu kin ga magana kishiya yarki tana da kishiya to ita ma fa uwar waccan yar ita ma za ta ce yarta tana da kishiya kowace mace fa kishiyar yar uwarta ce ko ba haka bane ba kuma cewa wance ta ce ba za ta yi azumi a gidan mijinta ba wance ba za ta yi kaza a je a zauna mana a kira mijin ai ba a titi ya je ya tsinto ta ba ko a kira shi a zauna da shi a tattauna da shi me yake faruwa ne a gidanka in mijin zai iya daidaita tsakanin su shikenan in matarsa ta fi karfinsa ba zai iya daidaita ba shikenan ya sauke mata akan ki zo kina cikin tashin hankali da damuwa da bacin rai wani abu is very simple fa amma sai muke mai da shi mai wahala kuma ana ta wani harkar bokanci da tsubbace tsubbace waye waye waye waye da sauransu mijin ai yana nan kuma mijin nan shi zo ya ce a bashi yarinyar nan yana so aka dauka aka bashi kes ɗinku ba da ita matar ba ne kes ɗinku da mijin ne sai a kira mijin sai a tattauna da shi gashi gashi abin da aka faru idan maganganu ne na mata sai a gyara me ya fito da ita ba ta yi azumi a gidan mijin ba kuma mijin yana nan kuma wacce matan tana nan kuma dama an ce ba za ta yi azumi a gidanta ba kuma ba ta yi ba kuma mijin yana nan mu kuma nan kun turo mana mu yi addu'a to shi kuma mijin fa a je a same shi mana a je a same shi a yi masa magana sai a tattauna idan kun yi kuma sai ku sa sai a yi addu'a to wannan shine gaskiya zai fi wanda suke neman Allah ya ba su mata na kwarai Allah ya ba su masu neman Allah ya ba su maza na kwarai Allah ya ba su waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da larurori Allah ubangiji ya yassare musu ya warware musu ya Allah muna tawassuli da wannan zama da muka yi da wannan karatu da muka yi ya Allah ya Allah ka yafe mana zunubanmu ka sa aljanna ce makoman mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah Allah ka sa yan aljanna ne mu kuma Allah ka ba mu nisan kwana da aiki mai kyau na kwarai wannan ƙasa ta mu fitintinu da rigingimu da ake fama da shi Allah ubangiji ka takaita mana ya Allah kada ka jiyar da mu abin da ba ma so ya Allah kada ka jiyar da mu abin da ba ma so ya Allah ka kare mu da dukkan abin da ba ma so Allah ubangiji ka tsawaita kwanan mu akan yi maka da'a ka albarkaci 'yan kasuwanmu ka albarkaci matasanmu ka albarkaci 'ya'yanmu ka albarkaci matanmu ka albarkaci gonakinmu ka albarkaci kiwonmu ka albarkaci dukiyarmu ka albarkaci shugabanninmu ka albarkaci malamanmu ka albarkaci matasanmu ka albarkaci komai namu ya ubangiji dan albarkan wannan wata mai albarka wannan wata na ramadana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin